الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الثلاثة بيو قوات ذو القعدة هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دايا دا دليه دو دا أربعين دا هدو wanda ya dace da 23 ga watan biyar shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam salam za mu ci gaba da karatu daga littafin alwutriyat na ibn rushaidin da ya yi saboda yabo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine ne darasi na hamsin daidai za mu tashi shafi na tis'in da tara inda ya ce wajiddu saraya sadati li habibikumu wa sallu alaihi min samimi qulubikum wa zuru bi sidqil wa'di fa huwa yusibukum bi'afan gadan ta'tunahu bi dhunubikum فيشفع فيكم فيشفع فيكم فالإله له يرضي إذا سمع المختار في الحشر كربنا كسانا بأنوار وعظم خطبنا ومن علينا بالدعاء وأمنا ضمان عليه أن يرفع قدرنا إذا وضع الميزان للرفع والخفض إلى طاعة الرحمن يا نفس إلى طاعة الرحمن إلى طاعة الرحمن يا نفس فاضعني وللمصطفى جدي مسيرك وضعني وللمصطفى جدي مسيرك وضعني فحتى من الإصيان ما آن تنثني ضعوني على باب الشفيع لأنني نقضت عهود الله نقضا على نقضي فويل لعين طال في الغي قمضها ونفسي فما أدت وقد فات فرضها فما أنا إلا مذ تزايد نقضها ضجيع ذنوب حتى كالإرض عرضها فكن ساترا في الأرض يا سيدي إردي يتشي وجد السرع wato wajiddu ku ainihin matsa ko ku yi ƙoƙari a tsara wajen tafiyar dare ya sadati ya ku shugabannina mana ku ɗaura ɗamara shine wa jiddu ku ɗaura ɗamara tafiya asara tafiya cikin dare shine asara ya sadati ya ku shugabanni na li habibikumu domin zuwa ga haɗuwa ga masoyinku shine manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan duka ko dai ya zamo a tafiya ta zahiri shine su haura ƙumma su tunkari madina ko kuma yana nufin su yi tafiya da zukatansu ta fuskar tunani su hararu madina inda manzo sallallahu alaihi wasallama yake to ko kuma dukan ake nufi ku yi tafiya da zukatanku da hankulanku ko kuma ku yi tafiya da gangar jikinku saman ababen hawanku zuwa ga masoyinku shine annabi sallallahu alaihi wasallam wasallu alaihi ku yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam min samimi qulubikum daga ainihin ramin zukatanku daga tsakiyar zukatanku wa zuru bi sidiqil wa'adi ku kai ziyara bi sidiqi da gaskiya alwa'adi alƙawali fahawa domin shi manzo sallallahu alaihi wasallama yusibukum in kuka yi haka to ranar gobe kiyama zai saka muku ta hanyar ya cece ku ta hanyar ya cece ku sai ce gadan rana gobe kiyama ta atunahu za ku je ma manzo sallallahu alaihi wasallama bi zunubikum bi'afan kuna ɗauke da zunubanku ninki ninkin ba ninkin fayashfa'u fikum sai ya cece ku fal ilahu lahu yardi kuma Allah zai yarde mishi Allah ba zai kunyata shi ba idza sami al muhtaru karbana idan manzo abin zaɓi ya ji damuwa mai filhashari a ranar tashin ƙiyama to kasana zai suturtar da mu bi anwarin da haskake-haskake na tausayi da ceto wa azzama kuma zai girmama khatabana al'amarinmu mai girma shine al-khatabu al'amrul azim wa manna alaina bid du'a'i annabi zai muna baiwa ta hanyar yi muna kyakkyawar addu'a wa ammana kuma zai nuface mu domanun alaihi annabi ya lamunce kansa an yi fi'a cewa Allah zai ɗaga ƙadara na darajanmu to annabi ya yi mana wannan lamuni in dai muka bi shi to shi ko Allah zai ɗaga darajanmu a yaushe idza wudi almizanu lokacin da aka ajiye sikeli lirraf'i domin a ɗaga darajar wasu bayi na Allah wal khabdi domin kuma a ƙasƙanta wasu bayi su ne wayanda ba su bi Allah ba su bi koyarwar manzon Allah ba sai ce ya nafsu ya ke rayuwa faz'ini wato ki ƙanƙan da kai ki jayu ila ƙwa'acin rahmani zuwa ga biyayya ga mai rahama domin walil mustapha ya tabbatar ma abin zaɓi shine manzon Allah shine ya ce jiddi ki ɗaura ɗamaran masira ki tafiyarki waza'ani kuma ki aggai ma'ana ki tafiya fahatta shin har zuwa yaushe ne minal isyani daga zunubi shin ma ana ashe lokaci bai yi ba tansani da za ki jiyo ki tuban ma Allah har yanzu lokaci bai yi ba alam ya ani lillazina amanu minene amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah to shine da'uni ba da'uni bane da'uni ku dauke ni ku ajiye ni ala babi shafi'i ga ƙofar manzon Allah li'annani saboda ni na ƙabtu ihudallahi na walwale alƙawullan Allah na ƙazon matuƙar walwalewa ala na ƙazi bisa walwalewa wannan taukidi ne ma'ana na ɗo alƙawali da Allah na walwale na sake walwalewa na sake walwalewa saboda haka wanda kawai nake ganin cetonsa zai amfane ni shine manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fawailun azaba ta tabbata li'ainin ga ijiyar da ƙwala ta tsawaita filgayi ko ƙwala gamduha baccinta ya yi tsawo filgayi a cikin ɓata duk idaniyar da wato ta yi bacci cikin ɓata kaga wannan azaba ta tabbata gare ta ana nufin ma'abuciya a ijiyar wa nafsi kaga rayuwata fama addat bata bayar da fardaha wato abin da aka fallanta mata ba wa fata farduha can ma addat fardaha za ka kaddara fardaha bata bayar da farillata ba wa ƙar haƙiƙa farduha farillar da aka ɗora ma raina fata ya kubce ba samu an cika ba fama ana ni ban zamo ba illa mustazaya da na ƙaduha ba ce koyaushe zunubin nata ƙaruwa yake yi daje'u zunubin ni abin kwanciyar zunubi ne wato zunubi ya zama min kamar shimfiɗar kwanciya saboda yadda nake yawan aikata zunubi sai ce hattakal irda wanda yake ya keta mutunci hmm? ya keta mutunci arduha ko wato hattaka arduha e mutuncinta ya keta al'irda wato mutunci ma'ana mutuncin rayuwar tawa to sai gashi ko kuma shi wanda ya siffanta kansa da cewa abin kwanciyar zunubi ne to rayuwar zunubban nan ko kuma a mutuncin abin gitta mazunubban nan kai shine arduha abin gitta mazunubban nan hattaka ya keta al'irda mutunci shine alfarmar da Allah ya sa ya ce kada a saba masa ko kada a tsallake iyakan da ya shata fakun satiran ka zamo mai suturcewa ka zamo mai suturcewa irbi ga mutunci na fil ardi fil ardi ba urdi ba fil ardi a lokacin da za a bujiro da al'umma ya sayyidi ya kai shugabana ma'ana ya kai mahalicci na ka suturce mutunci na ranar da ake bujurowa da ayyukan bayi jahiltu na zamo jahili ban san komai ba falam usgi falam usgi ban yi saurare ba ila launi la'imin zuwa ga zargin mai zargi wato wanda ke zargina akan abin da nake yi mara kyau sai na ƙi saurarensa wannan sai ya zamo dalilin ci gaba da abin da nake yi na zunubi wa khalaftu rabbi na saba ma mahalicci na fi umurin awaimi a cikin wasu al'amura masu girma famali sururun babu wani farin ciki da ya tabbata gare ni ba da fauti ga na'imi bayan ganimomi sun kubuce min abin da yake nufi da ganimomi a nan su ne lokuta masu tsada da ya kamata in yi amfani da su in nemi lahira sai ban yi ba dahiktu na yi dariya wa kalbi zuciya ta kariba ka hakika ta yi kuka min jara'imi saboda manyan laifuffukanta a jirni Allah ka tsirar da ni fa inna Allah kaga Allah yumbi yana hukunta allazi tumbi abin nan da wato ainihin ka aikata duk abin da ka aikata to Allah zai shi ne yake hukuntawa fassara na biyu ko kuma tumbi kai annabi kana zartar da abin da shi Allah yumbi yake yake hukuntawa ma'ana duk abin da Allah ya hukunta to annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zartar da shi waɗanda Allah ya hukunta annabi ya cece su to Allah subhanahu wa ta'ala a ranar gobe kiyama da Allah zai ba manzo dama ya abin nan eh ko kuma fassarar farko a jirni ka tserar da ni fa inna Allah domin Allah yumbi ko kuma a jirni a waccan fassara ta biyu kai annabi ka tserar da ni ta hanyar ka cece ni fa inna Allah domin Allah yumdi yana hukunta Allah zai tumda abin da kai manzo zaka zartar sai zamo daga maba kenan ubai duka ni dan bawan ka ne ya rahamanu ya kai mai rahama kadija a wanda ya zo ɗaliban yana mai neman rahamarka fama rudda ba a taɓa mayar da manya a ti wanda ya zo libabika ga ƙofar ka ba ha'iban yana hasarari ajirni ka tserar da ni fa'in ni domin ni kad a taituka ta'iba ya Allah na zo ma ina mai tuba sai ce damamtu al-ma'asi na tara zunubai sun sannan ji ituka na zo hariban ina mai gudu zuwa gare ka litu'mina khaufi don ka amintar da tsorona ko tare da fi'iliya aiki na laisa bai zamo babbil marudi wanda za a yarda da shi saboda mugun aiki to ina Allah zai yarda da mugun aiki sai ce ta sarrama umri rayuwata ta katse fil ma'asi cikin zunubai wa fil ana da kuma wahala wa manil fihi hana ga can gaba ban samu wani farin ciki ba ko yarda ta Allah fihi a cikin wannan rayuwar muztun lokacin da fara tukum na rabu da ku wa hurrimtu an hana mini ayyaman wasu irin kwanuka taƙabbat da suka ƙare bi ƙurbina wato da kusanci na da kusancinmu zuwa gare ku sai ce umri rayuwata maba ta shuɗe baya'an tana lalatatta fakulli ka zamo gare ni iza lokacin da ana ni mufdi ga can ƙasa iza lokacin da ana ni mufdi wato ina mai tunkara ku bima kasabat nafsi da sanadiyar abin da raina ta aikata ila khaliki zuwa ga mahalicina wai ranar da zai zo ya tunkari ya tunkari annabi sallallahu alaihi sallama da sunan agaji ma'ana da suna a cece shi na shafa'atul uzuma da sauransu to shine ya ce annabi ya zamo lamuni gare shi a wannan lokaci alahubbika al'islamu musulunci waddinu da addini ƙadibuni haƙiƙa an gina shi alahubbika akan son ka ya rasulallah wadda haka duk wannan bai son manzon Allah to baya da musulunci duk wanda baya son annabi sallallahu alaihi sallama baya da addini wa madhuka yabonka abha ya kasance daidani ɗabi'ata tula umriya tsawon rayuwata wasabri hankuri na fani ai ya ƙare alaru ka akan ganinka ya sayyidi ya kai shugabana bulu'i a wazuna hawatta tara hubbi ulaka son ka maɗaukaki wato so na gare ka wanda yake maɗaukaki li'annani saboda ni aral hubba ina ganin so eh aliyaka na ɗaukakakka min aukadil fardi yana daga cikin mafi ƙarfin farilla cewa dole ne a so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda kin annabi toro shi musulunci ko kayi da awa kana bin annabi in dai baka son sa to baka da musulunci kamar da ko kayi da awar kana son annabi amma baka bin shi to shi ma hawaye ka rosa musulunci saboda haka duka hadawa ake yi eh soyayya da mutaba babba halaka ce ka rike bangare daya kare da wasu suke yi su kawai da wasu soyayya suke zuwa ga annabi amma kuma suna keta wato hane-hanensa sannan ba sa bin ayyukansa to wannan so ba zai amfane su ba ba zai amfane su ba aikin banza ne so haka son kada annabi kadai ba zai amfane ka ranar gobe kiyama ba sai ka bi shi binka kuma ba da amfani sai in yana gwamaye da son manzan Allah zau da haka haɗawa ake yi ba a da'awar mutaba'a kawai a dole haɗa su ake yi to yana da kyau mu kiyaye wannan saboda wasu sun zahara sun bayyana da da'awar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma baka jin suna kira cewa abi manzon Allah baka jin su to ka gani eh to to rika haɗa kake wa min alamati hubbil mustafa taba'un daga cikin alamar yadda mai adiyatul maudi yake fada ya daga cikin alamar san manzon Allah to biyarsa ita mahabba alama ce na cewa kana son wato biyayya alama ce cewa lalle kana son wani to saboda haka ko ka ce kana son annabi amma sai aka ga baka bin shi baka aiki da shari'arsa to sai a ce ƙarya kake yi to Allah ya sa mu dace saboda haka duka haɗawa ake yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته